بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah ta'ala da ya sare mana haduwa masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marice na a laraba ne ba? an shiga laraba? na 22 ko? na 22 ga watan ramadan shekara ta 1447 da lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha ɗaya ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya zamanmu na sha tara kenan ko a karatun suratu al-ma'ida har yanzu muna cikin fa'idoji na wannan aya wato aya ta shida ta suratul ma'ida cikin hukunce-hukuncen da malam mai tafsiri ya istinbatun su ya fito da su daga wannan aya za mu tashi a lissafi na 31 haka ne? haka ne yawon yace alhadi wasu talatun na 31 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء yace daga wannan aya za a fahimci cewa shafar ko taɓa jikin mace da niyyar sha'awa ko jin daɗi ko sha'awa to yana warware alwala wannan shine kaidin da malik da ahmad bin hanbal suka sa rahimahumallah akan wannan mas'ala a wurin al'imamu shafi'i mujarradin tabawa ko da sha'awa ko ba sha'awa kai alula ta wari wannan shine ra'ayin shafi'i amma su suka ce a'a mujarradin tabawa baya warware alwala sai idan tabawa ce ta sha'awa wannan shine kaidin da suka sa amma ta bangaren umumi ko idan ka dubi hadisai da suka kafa hujja da su to za a iya fitar da maganar cewa mujarradin tabawa ya warwarewa mutum alwala musamman ya tabbata a hadisai da dama aisha radiyallahu ta'ala anha tana ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla cikin dare a ɗaki ɗakin kuma ba wani mai faɗi ba ne ƙaramin ɗaki ne ta ce akwai duhu a ɗakin idan ta farka ta kan laliba ta ji ina manzan Allah salama yake can takan gano ina yake ne ta hanyar kafafunsa in ta taba sai ta taba kafafunsa yana cikin sallah sai ta ji su a kafe lokacin da yake sujada har ta jiyo addu'ar da yake a cikin sujada to malamai suka ce wannan ya nuna mujarradin contact haka jiki da ke taba jiki tsakanin namiji da mace baya warware alwala domin da yana warware alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse sallarsa saboda ta taba shi a da ruwayoyi dai da yawa akan wannan har wata rana a wata riwayar ta farka malam muhammad al-amin shinkiti yake mai da amsoshi zan ce ga mazhabar al'imamu shafi'i akan wannan yace hadisan da suke wannan magana suna da yawa ce har wata ran aisha radiyallahu ta'ala anha ta farka daga bacci ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata ganshi ba ta dauka ya je wani dakin ne na wasu daga cikin mata har da ya dawo a ban daki ya shiga har ta taba kansa ta ji kowan kayayi to wannan malamai suka ce wannan taba kan ya nuna da a ce akwai wato warware alwala saboda an taba jiki da jiki da mace haka kawai koya tabawa take to da mun ga zancen anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wannan magana ba kuma sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa tare da iyalansu su ruwaito wannan magana cewa daga an taba jiki kawai alwala ta ware ba amma sa ƙaidin sha'awa yana daga cikin hanyoyi da za ka ce ta ɓangaren abin da ya shafi saddin dari'a wanda yake dama mashuri ne a mazhabar al'imam malik don a kauda abin in ya zarce aka ci gaba kuma wani abu daban zai faru amma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi masallaci ma har kubla ya kai yakan sumbaci matarsa kafin ya tafi masallaci kaga kuma ƙubla dai ta gaisuwa ce da girmamawa da nuna soyayya duk da za ta iya zama ba tare da sha'awa ba yawon musamman kasan al'adar larabawa da yadda suke ku ne dai nan da ba kwayi ya sa ba ku san wannan ba wani ma da ka taɓa hannun zai ce a sai ta ciri hannun alwala za ta wani to wannan dai yana cikin abubuwan da a al'ada ta balarabe kuma dai a musulunci umuman an halatta abin da ya shafi tsakanin mutum da matarsa ko matar da suke muharramiya game da muke cewa yauwa gaisawa ko da hannu da hannu ya halatta sai dai idan ana tsoron fitina sai idan ana tsoron fitina wannan sai a kyale haka dan irin ko hagin da sauransu duk wannan ba abin da ya hana inda muharramiya ne da kuma wato wanda yake shi ma muharrami gare ta amma duk in ana tsoron fitina to sai a haƙura da shi haka gaisawa da uwa mahaifiya duk ba abin da ya hana shi laraba da yake suna yi mu ba mu saba ba ko ba a yi to amma a shar'ance tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma sahabbai suna irin wannan da haka mutum ya yi da za a ce ya saba wa wani abu na shari'a amma kuma zai ja matsala a al'adance ko a ga yana fita daga hanya ko a yi tsammanin wani abu yake nufi to sai ya haƙura abin da yake akwai riba a cikinsa riba ba ta kasuwa ba ko kwanto to sai mutum ya kauce masa saboda matsala an fahimci abu haka zance dai mafi inganci shine tabawa kawai mujarradin tabawa baya kare alwala an gane yau um ina ne na 32 yawwa الثاني والثلاثون يوم نعم الثاني والثلاثون hukunci na talatin da biyu ishtiraku adamil ma'i li sihhati tayammumi taimama ba za ta inganta ba sai an nemi ruwa an rasa gani yawwa shine ishtiraku sharɗanta rashin samun ruwa ga ingancin taimama ma'ana taimama ba za ta inganta ba sai idan ruwan aka rasa an gane wannan ba a rikici salisu wa salatun ai ko ba ku gane ba ma'ana ba ka cewa ka tsallake ka yi taimama sai in ruwan ne babu ko sai fa idan matsalar rashin lafiya ce kuma yadda muka yi magana ce na talatin da uku annahu ma'a wujudil ma'i in akwai ruwa walau fi salati ko da mai taimamar yana cikin sallah ne ya butulu tayammum to taimama ta ɓaci an gane yawwa kana cikin sallah ka yi taimama ka yi taimama kana cikin sallah ka aika yaro dubu ma ruwa bayan kai ka nema ka rasa kana cikin sallar sai gashi an kawo ruwan an samu ruwa shi kenan taimama ta ɓaci tunda ba lokaci ne zai fita ba ka katsa sallah sai ka karɓi ruwa sai ka yi alwala sai ka yi sallah an gani shi ne abin da yake ya buƙulu tayammum li'anna Allah innama abahahu ma'a adamil ma'i min ko Allah ta'ala ya ba da dama ne ya halatta a yi taimama idan an rasa ruwa to kuma ga ruwa ya zo ko inda ruwa ya zo magana taimama ta ƙari arrabi'u wa talatun waɗannan matsaloli ba dukkansu ne ba saɓani a ciki amma tun da mahallinmu ba na tattauna masail ɗin ba ne da dalilansu fa'idoji ma ne yake cirowa gwargwadon abin da ya rajjaha a mazhabarsa ko a fahimtarsa ba dukkan ra'ayoyin ne suke ma za ka ce ɗari bisa ɗari daidai da mazhabar a hambaliya ba amma dai tunda malami ne mai tarjihi gwargwadon dalili yawwa to yana rajja abin da ya gani an fahimci abin don muka tsaya nan kowace matsala sai an yi mata tattaunawa da tafasil da abin nan to sai watan ya kare ba mu gama wannan karanta fa'idojin ba ko yawwa wancan yana da mahallinsa insha Allah wani lokaci sai a yi waɗannan zai katse mana kuma ƙoƙarin karanta littafin yadda muke tafiya a silsilarsa don kowace matsala nan akwai tattaunawar malamai sosai da dalilai kowace ta isa zaman awa ɗaya wata in za ka yi mata wato wannan tattaunawa da tafasil yadda ya kamata da kawo dalilai الرابع والثلاثون هو يوم مسألة ثلاثين له أنه إذا دخل الوقت إذا الوقت يشغى وليس معه ماء كما بالوا تارد متم فإنه يلزمه طلبه كلا اثنين مروان في رحله أما سوكنس أجدنسه wa fi ma qaruba minhu da kuma kusa da shi ba shiga mota zai yi ya biya kudin mota ya tafi nesa neman ruwa ba shi yasa nan ya faɗi wannan fi rahalihi a masaukinsa a gidan da yake ya duba ruwa duk randunan gida babu ko kuma amma fa dukhulul waqti ne shigowar lokaci ba lokaci ne zai fita ba yau to don haka sai ya tafi ya nemo ruwa a kusa da gidansa da cikin gidansa shi ne ma'ana wa qaruban wa wa fi ma qaruban min ya annahu malan yace domin kuwa la yuqalu ba a cewa lam yajid liman lam yatlub wani larabci yawwa la yuqalu lam yajid liman lam ya wanda bai nemi abu ba ba a cewa bai samu ba ko yawwa ba za a ce babu ruwa ba har sai an nemi ruwan an rasa don haka taimama ana yin ta ne in ba a samu ruwa ba yaya samun ruwa yake neman sa ake an gane kada kawai ka duba sai ka ce ai na ji ana cewa ma ba ruwa ko kaza ko kaza baka tashi ka bincika ba yawwa kawai shikenan tunda ba ruwa ni ce mama gani a'a sai ka nemi ruwan a gidanka kuma an rasa yadda za a yi a kusa da gidan a samu Eh, musamman dai in aka ce akwai lokaci to kana da dama ko fitan ne ka je ka nemi ruwa a je a siyo na sayarwa ne hmm? baro guda roba guda waye guda ka samu sai ka kawo sai ka alwala sai ka sallah an gani ba haka kawai da ka tashi ka duba randar gida babu da abin nan ka san ko babu shikenan sai ka ce ayi bari ayi taimama a'a sai an tabbatar da an bincika babu an gani li'annahu la yuqalu lam yajid liman lam yatlub yaw الخامس والثلاثون مسألة ثلاثين دبير إلى mu iya gamawa ko. ba kare ba? ta kuje dai mu gani anna man wajada ma'an cewa wanda ya samu ruwa la yakfi ba'da taharatihi wanda ba zai ishi ya wanke ayyukan alwalar tasa ko gabuban alwalar duka ba zai isa a fara amma ba za a iya karewa ba yace fa innahu yalzamu isti'maluhu to lalle amfani da wannan ruwa thumma yatayammamu ba'da zalika sai kuma ya taimama saboda ruwan ba zai isa ba ma'ana ba zai ce babu ruwa ya kyale shi ba tun daga ruwa an gane to amma ruwan ba zai ishe shi ba to a wannan fahimtar sai an yi amfani da ruwan kaga ruwan ya kare kenan to ya kare kuma ba a gama alwala ba saboda bai isa a wanke duk gababban alwala ba to yanzu sai ya dawo hukuncin babu ruwa in ko babu ruwa mai za a yi ne sai ya ce kun gane bambancin wancan da wannan um ina ne asadisu wa talatu mas'ala ta 36 أن الماء المتغير بالطاهرات muqaddamun ala tayammum ruwan da yake ya canza da abu mai tsarki ma'ana abu mai tsarki ne ya canza shi to muqaddamun ala tayammum ana gabatar da shi akan taimama ma'ana in dai akwai shi to shi ake gabatarwa sai ayi amfani da shi ayi alwala an fahimta sai an rasa shi sannan ake yin taimama shi ne ma'anan muqaddamun ala at-tayammum kuma dai kun san wannan matsala ta alma'ul mutaghayyir saboda kamar da ita ce abin da malam ibnu taymiya ya rajjaha a cikin tattaunawarsa dangane da ruwa mai tsarki yace in dai ruwa za a kira shi ruwa in an kalle shi wannan me sai a ce ruwa ne to ya halitta a lura da shi kun gani amma da in ka kalle shi sai ka ce wannan farau farau ne to ba a lura da farau farau an fahimci abu yawwa tagririn kenan kar ya fidda shi daga alma'ul mutlaq eh in dai sunansa ruwa amma wani abu ya canza a cikinsa ko na wari saboda mahallin istikrari ko yawwa ko kuma wani abu ya fada amma mai tsarki in an cire shi amma ana jin alamu alamunsa ko dan dugon maikonsa ko wani abu amma da za ka kalli abun a cikin kwanansa ko a roba ko a kutanniya sai a ce wannan meye in dai bahaushe zai ce masa ruwa to ya halatta a lura da shi abinda muka sani a littafan fikihu da muka karanta idan ruwa ya jirkita da launinsa ko ɗanɗanansa ko mene ƙanshinsa da abin da yake mai tsarki to sai a ce sara tahiran walakin laisa tahuran li'anna almurada bitahur shine ruwan da yake tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ko shi yana da tsarki kuma za a iya amfani da shi wajen tsarkake wani abu yauwa to abinda kuma muka ambata nan kuma shine malin ke nufi kamar yadda ke shine mazhabar da yawa daga cikin malamai har da malam ibn jami'a a ciki shine in dai abu sunan sa ruwa to jirkita inda abu mai tsarki ne wanda ba za a iya kiran abun da sunan wancan abun ba ruwa za a kira shi to yana nan bai fita daga alma'ul mutlak ba don haka za a iya alula da shi an bamci abun wannan zancen ne wasu suke tattauna a kawo shi a ce ai wasu malamai sun ce ya halatta a yi alwala da coca cola wannan zancen ne wasu ba su fahimce shi an fahimta domin in ka ga coca cola ya sunanta coca cola yau an fahimci abu amma in ka kalli wani ruwa da coca cola ta fada ciki digo haka kaɗan an gane sai a ce wannan me sai a ce ruwa ne ba a ce coca cola ba to shi ake nufi to wannan in dai ruwa za a kira shi to za a lura da shi shi ne abin da malam ibn timiya faɗa ba cewa yi duk abin da ruwa ya canza kawai to za a amfani da shi kai ne a al'adar mutane ya sunan wannan abu in dai canjin bai canza masa suna da asalinsa ba to sunansa ruwa to za a lura da shi in ko ya canza dama kana ganin farau-farau ya yi rinjaye ko kakola ta yi rinjaye fanta ya yi algarura ta shiga abuwa sai a ce me wannan sai a ce ai kulora ce ko ba haka bane kun san kulora ai babu yanzu ko ko kuna sha an daina ko ai to ana yi to mu je masu bacci sun tashi mu ci gaba yace as-sadis wa talatun shi muke yi ko yau sai ce ai yakunu tahuran ma'ana shi wannan ruwan zai zama tahuran ai kun san wannan larabci na faɗe shi da su in an ce tahir shine ruwa mai tsarki fi zatihi shi kansa yana da tsarki in kuma aka ce tahuran to ma'ana mai tsarki ne kuma zai tsarkake an fahimci abu yawwa tunda ba najasa bane to za a iya alwala da shi shine ma'anan ya zama tsahura an gane a li'anna al-ma' al-mutafayyir domin ko ruwa da ya jinkita ma'un shi ma ruwa ne fa yadkhulu fi qawlihi falam tajidu ma'an dan haka shi ma ya shiga cikin ba a samu ruwa ba ma'ana in an bincika ruwa ba a samu ba sai wannan kuma sunansa ruwa to za a lura da shi in ko wani abu ne ya juye daban shi ke ba sunansa ruwa ba an gane abu kun gane zancen nan ko ku gane ko ma ku sake karanto su da alari da iriya insha Allah ko السابع والثلاثون duk da wannan zance kamar na ambata in ka duba yin fatawan malam ibn taymiya juz'in sa na 20 da bakwai ne ko nawa a cikin dai matsalolin fiqh da ya fara tattaunawa wajen 20 dai yayi magana mai tsawo akan wannan kuma magana gamsasshiya wanda bata saba wa nassoshin qur'ani ko hadisi ba an fahimta yawwa saboda wani lokaci larurar haka ta kan faru misali yanzu za ka ga sabuwar rijiya ko wani ruwa da ake tsibbowa daga kogi an je ɗebo shi sai gan shi fari saboda mahallin istikrarin ko wannan ko a littafin malikiya sun bayyana wannan ruwa ne mai tsarki saboda mahallin istikrarin sa ne ya canza shi kuma in ka kalle shi ba za ka ce wannan ƙasa ba ce ko da in ka kalle shi za ka ce ƙasa ce kwaɓar ruwa ce misali to wannan ba za a alwala shi amma in dai sunansa ruwa to za a yi alwala da shi shi ne abin da ya karrara a cikin wannan yanzu da haka ba kowanne canza kala da canza ɗanɗano da canza abu ne zai sa a zubar da ruwa ba za a yi amfani da shi in dai sunansa ruwa kuma abin da ya faɗa ɗin mai tsarki ne lura da wannan mai tsarki yawwa in kuma na abin da ya faɗa ma na najasar in ɗan kaɗan ne bai canza ta ba an gane shi ma aka zubar da gun najasar za a yi amfani da shi an fahimci duk waɗannan na san duk kun karanta a baya na nawa ne as-sabi'u was-salatu mas'ala ta 37 annahu la budda min niyyati tayammum tayammama dole sai an yi niyya bi qawlihi fatayammamu ay uqsudu ma abinda ake nufi tayammamu ku kudirci ku nufi ku yi niyya naka fatayammamu ku doshi ku nufi sa'idan tayyiban ko kaga kuwa dole me ake nufi yawwa ana nufin ayi wato niyya sai kuma yace as-samin wa salatun mas'ala ta 38 annahu yakfi التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره cewa ya wadatar a yi taimama da dukkan abin da ya taso sama a wala wajihil ardi a fuskar ƙasa wanda shi ake gani yau shi ne ma'anan fuskar ƙasa abin da ka kalli ƙasa shi za ka gani yau min turabin ko rairayi ne yau ƙasa sosai wadda ka sani wa gairihi da makamancinsa ma'ana ko da ba ƙasa ba ce a gurin to abin da yake dai shi ɗin ne ake samu ko dusar ƙanƙara ce an gane yawwa ko ciyawa an rasa wani abu sai shi ba ƙasar ba komai ba inda za ka samu to an an taɓa wannan shi ma za a yi duk abin da yake ala wajihil ardi a fuskar ƙasa shi za ka gani a matsayin shi ne ƙasa to za a yi mamaci an gane abu ma'ana abin da yake akan ɗabi'arsa natural ba abin da aka ba misali irin wannan mabil da tile ba kuga wannan da khalafi sina'a adamiyya ko yau sai dai wanda yake in akwai wata abu a kansa kamar ƙura ko ƙasar ta hau kai to za a iya amfani da wannan ƙura da take tunda ita ba ita ce wannan abun mai sana'ar adamiyya ɗin ina ne sai ke fayakunu ala hada ƙaunuhu don haka faɗinsa faɗin Allah ta'ala da ya ce fansahu bi wujuhikum wa aydikum minhu imma min babi taglibi da ya ce minhu dinnan to an faɗa ne a babin galaba saboda galibi shi ake samu ana samun wurin turbaya ana samun wurin ƙasa rairayi da yashi da sauransu saboda shi ne galibi a rayuwar mutane daga ka leƙa bayan gidan mutum za ka ga kana fitowa ƙofar gida ga rairayi nan saboda shi ne galibi a rayuwar mutane musamman kuma ƙur'anin da allah ta'ala ya saukar da shi a sahara yau sahara ko za ga ko ina menene rairayi ne don haka an faɗa ne min babi algalaba amma yau sai ce imma min babi at-taglibi wa anna al-ghaliba an yakuna lahu gubar kuma dama abin da ke galibi shine zama cewa yana da ƙura ita kasar da za a taba akwai ƙura yumsahu minhu wadda za a za a iya amfani da ita wajen shafawa a fuska wa ya'laqu bil wajhi wal yadayni kuma abin da zai iya makalewa shine ya'laqu ba yu'alliqu bane eh wa ya'laqu bil wajhi wal yadayni ƙurar da za ta iya makalewa a jikin fuska da kuma hannaye yadda idan mutum ya taimamar za a iya ganin wani abu na wannan ƙurar a jikinsa shi yasa aka ce abin nan minhu wa aydikum minhu ya zama tabi'idiyya ce litadulla ala anna gubarahu ya'laqu bil jasad an fahimci abu cewa ana nufin rairayi in dai ƙasa ce ko ƙasa in dai rairayi ne ko yashi ko makamancinsa to in dai an yi taimama da shi wani abu zai makale a jikin hannu wani abu zai makale a fuska an gane to shi yasa lafazin min hudin ya zo ana gane nan gu yace wa imma an yakuna irshadan lil afdali ko dai ya zama an faɗi sa'idan tsayiban ɗin ne ko an ce turabi saboda shi ne galibi ko kuma ya zama an shiryar da mutum ne zuwa ga abin da ke shi ne galibi a shi ne al'afdal shi ya fi shi aka fi son kai amfani da shi wa annahu da kuma cewa idan amkana turabu ladhi fihi guba fa huwa aula in dai mutum zai samu ƙasar da yake akwai ƙura a jikinta da za ta iya makalewa a jikin mutum to an fi son haka in ko ba a samu wannan ba to duk abin da yake sa'ida ala wajhil ardi ko sa'ada ala wajhil ardi ko ta sa'ada ala wajhil ardi kamar yadda ya amfani da wannan lafazi to ya halatta ai amfani da shi an gani dan nan ka je wata ƙasa ka ce ka nemo rairayi ma aiki ne ko ina an lullube shi da kwalta da meye da meye kuma za ga wani ga dusar kankara ita ma asalin ɗabi'a ce za a iya tunan ma da ita ga ta ba ita ma ita ma kuma kusa da ruwa ko ba haka ba in ka batta ma yana ta ɗan jima nan kawai shi kenan sai ka sa kofi ka samu ruwan alwala suno التاسع والثلاثون مسألة ثلاثين دترة أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس bai inganta ba a yi taimama da ƙasar da take mai najasa ƙasar da take mai najasa ba a taimama da ita wannan ba rigidi ko yau ma'ana ka je wuri ka ɗauko za ka yi taimama sai ka ga ashe akwai bayan gida ko fitsarin yara ko makamancinsa to sai a canza sai a ɗauko ƙasar da babu wannan shine ma'ana لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا yawa in ko najasa ce to ba ta zama abu mai tsarki mai daɗi mai tsafta sai dai a ce masa wannan mummunan abu ne kuma kazanta ne al-arba'un mas'ala ta 40 daidai annahu yumsahu fi tayammumi al-wajhu wal yadani faqat duna baqiyati al-a'dha' a wajen taimama ana shafar fuska ne da hannaye kawai banda sauran gaɓuɓɓa an gane yawwa iya su ake taɓa ba a taɓa ƙafa ba a shafar kai ba a kurkura baki ba a shaƙawa in dai taimama za ka yawwa a sakon talatin ka gama taimama ko minti ɗaya ba za ka yi ko kana dafawa ai kowa iya taimama a nan ko don Allah fa wanda bai iya taimama bai daga hannunsa ga wani hannu can an daga ya yi akwai na? ko yaro ne? to bai iya ba wanda bai iya taimama bai daga hannunsa karka ji kunya koya ma za to Allah ya ce abin da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama na taimama shine a shafi fuska ko kuma mutum zai dora hannunsa ne akan ƙasa haka idan akwai wani abu da ya makale ya karka sai ya shafi fuskarsa gaba ɗaya an gane kamar yadda zai wanke to kuma da wannan tabawar ko da bai sake tabawa ba sai kuma ya shafa hannunsa haka an gane shi ke nan ba sai Allahu akbar Allah sai kadka mata sallah an fahimta? kawo musulunci da sauƙi da daɗi kana yin wannan kawai shi kenan sai ka daya kai sallah to ina ne yumsahu fi tayammum alwajhu wal yadani faqat دون بقية الأعضاء الحادي والأربعون مسألة أربعين لأ أن قوله بوجوهكم shamilun li jami'il wajhi mun gani ya shafi dukkan fuska tunda aka ce wujuhu li wujuhi abi wujuhikum wa annahu yu'ammimuhu bil mashi eh wannan shafar ta ka sai ka kammala fuskar duk gaba ɗaya sai ka tattafa ko ina ma'ana ba irin shafar kai za ka yi ba ko kawai kai haka a'a sai ka bi ka tattaba an gani irin yadda inda ruwa ne haka za ka wani yace illa annahu ma'fuun an idkhal at-turab fil fami wal anfi amma an wa mutum afuwa kada ya shigar da turbaya a bakinsa ko kuma a cikin hancinsa wa fi ma tahta shu'uri ko kasan gashi walau khafifatan ko da gashin ba mai kauri bane sabanin da aka faɗa abun alwala ko in mai kauri ne za a za a sama saman kawai shi kenan in kuma kafifi ne ba mai kauri ba gemu za a tsatsefe shi ko to in taimama ce duk gashi an yafe maka ba sai ka bi ka ka tsatsefe ba domin me za ka sa a ciki ko amma sama saman nan ka taba ya wadatar kaga wannan shi ma menene karin sauƙaƙawa ce kuma sannan kun ga akwai lamarin tsafta a ciki ko yawwa irin zamanin nan na yawan contamination a zamanin yanzu kun san zamanin baya da babu wannan industrial pollution cikin al'umma duk waɗannan abubuwan duk ba a san su ba amma zamanin yanzu komai ka taɓa kana tsoron ko da wani chemical a jikinsa wani abin ka sa shi a baki ko ka sa a hanci zai iya cutar da ko ba haka bane amma ku ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai duk ba ruwan su ko ina ka je galibi wuri ne mai tsarki yanzu kuwa taba taban ku bi yayi yawa gashi Allah ya kyauta الثاني والأربعون لا مجمع عندي إن شاء الله نا أربعين دبي أي سوري مكي أن اليدين tumsahani ila alku'aini hannaye ana shafar su ne zuwa wuyan hannu faqat kawai ma'ana ba a shafowa har da gwiwar hannu ko yawwa yadda ya zo a hadisai ma a littafan fiqhu an faɗi za ka shafo haka ko sai ka koma haka yawwa amma a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wuyan hannu ya shafa to sai ke iya nan kawai ake yi li'anna liyadaini inda al'itlaki kadalika domin in an ce hannu to iyanin ne sai idan ana buƙatar ƙari sai a ƙara falaukana yushtaraku isalun maski ila zira'aini inda an sharɗanta cewa shafan nan sai ta kai ga zira'i la qayyadahu Allah bidalika da Allah yayi masa kaidi kama qayyadahu fil wudu'i irin yadda yayi kaidi a cikin alwalati ila al marafiqi ko yawwa amma tunda anan bai faɗi ilal marafiki ba yace ya daini to iyanin kawai za a tsaya kuma sannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ta fassara an gane ka ko aka samu tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi ina da aje sai a tsaya iyali yawwa ana ganewa الثالث والأربعون نا أربعين دقيقة أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها cewa wannan aya tana ta game wajen bayanin halaccin yin taimama ga dukkan hadasi kowane hadasi ana taimama a kansa alhadas al-akbar wal asghar ko janaba ce ko iya abin da yake bukatar alwala to duk ana yin taimama a dalilinsu ana fahimta yawwa bal wa najasatul badan kai hadda najasar jiki ma li'anna Allah ja'alaha badalan an taharatil ma'i sunan yana fadar cewa za a yi amfani da ita hatta abin da ya shafi a taharatul khabar ko yawwa to shine nan yake cewa saboda Allah ta'ala ya sanya taimama a matsayin substitute makofi ne ita a madadin tsarkin ruwa to abin duk da ake da tsarkin ruwa wato alwala kenan za a yi da taimama maganin da da alwala take yi to taimama ma za ta shi da abin da yake nufi wa atlaqa fil ayati kuma a cikin ayar ya saki zancen ba tare da kaini ba falam yuqayyid bi qayyidi shi ba wa qad yuqalu amma wani zai iya cewa kuma wani shine zancen waɗanda suka saba wannan maganar abin da suke cewa suke cewa inna najasatal badani ai najasar jiki la tadkhulu fi hukmi tayammum dama ba za ta shiga cikin hukuncin taimama ba an gane ya anna siyaqa fil ahdathi domin ku siyaqin zancen da ake yi maganar hadasi ne ma'ana ba maganar khabasi ba ba ku gane ko kun gane suwa suka karanta tsarkin hadasi da tsarkin dauda ko ko kuma da wannan karatun na islamiyya ya tsarin abin nan tsarkin kari eh tsarkin kari da tsarkin dauda kuma ta da yawa fa yanzu wasu ba su je islamiyya ba ne wallahi ku koma islamiyya ku koma fa islamiyya musamman dai yan zamani yanzu yan nazari primary da duk ana koyar da komai daki daki amma yanzu ma ana yi ko ba a yi Allah ya kyauta wallahi a dage a ilmantar da kuma a shigar da koyar da addini a cikin rayuwar mutane yara su tashi fa babu ilimin nan na addini ba karamar hasara ba ce ga mutum da girmansa ya gama nazari ya gama firamare ya gama sakandare ko an tafi jami'a har ma ya shiga a luta da siyasar jami'a ya koyi ya zama minista ko SUG shugaba ko wani abu shikenan sai ya saba da wannan siyasa sai ya shigo public siyasa ma sai ya shiga bai iya fatiya ba ko ba haka wani sai ya zo gaban jama'a yana jawabi ba zai iya karanta fatiya ba wannan abin takaici ne ya isa mutane don Allah a je a karatu shi wannan karatun kullum muna faɗa tilas ne a kanka kowanne irin fanni na rayuwa ka shiga an gane ba sai malamai ba ba sai ustazai ne suke karatun addini ba a'a abin da ba mai maka sai kai za ka yi wa kanka to dole ka koye shi an gane in ba aka ba sai maka hasara shiga aljanna da ba magana ce ta ai Allah ya san zuciyarka ai ya san zuciyar amma ya ce ka yi aikin zahiri ko ba ka wato aikin zahirin nan da na zuciyar duk sai ka koyi yadda ake yin su Allah ta'ala ce ka ce ina ne na nawa muke ne na talatin da tara muke ko? la ilaha wani zance ne tafi arba'in da uku salis wal arba'un yau can wajen ƙarshen sama ya ce li an na siyaƙa fil ahdasi domin ku siyaƙin yana magana ne akan haƙewa abin da nake so in bayyana tsarkin kari da tsarkin dauda me tsarkin kari me tsarkin dauda hmm? la ilaha illallah meye ma'anar tsarkin kari meye kuma ma'anar tsarkin dauda ai fassara ce aka ba taharatu hadathin wa taharatu khabathin to me ake nufi na'am eh tsarkin kari shine tsarkake jikinka da me eh yawwa tsarkin dauda ke shine tsarkake da jiki da tufa da mahalli mahallin kuma shine mata masuhu a aba'uhu inda gabubbanka za su taba a sallah to wannan dole ka kula ka tabbatar da tsarkakuwarsu babu najasa a jiki to tsarkin kari kuma shine tsarki sakamakon abin da ya fita daga jikinka ko ma kharaja min ahdi sabilai ko saboda abin nan bawali ko bayan gida da makamancan su da kuma babba in mai- in janaba ce misali yawwa to shi ma wa in janaba ce hadas ne akbar in kuma abin da ya shafi tsari ne da bayan gida shi kuma hadas ne wanne iri asgar to in ka ji an ce tsarkin kari karin dama fassara ce ta hadas an gane yawwa abin da yake zai in ya auku zai karya ma alwala yawwa shi kuma wancan tsarkin dauda datti najasa da ta taba ko jikinka kai kanka fatar jikinka ko kuma tufarka da kasa da za ka yi sallah da ita ko kuma mahalli mahallin kuma suka fassara inda gaɓuɓɓen jikinka za su taɓa yau ba misali ka ga kamun akan tabarma ne wani gefen ta akwai najasa amma akwai gefen da babu najasa to za ka iya tabarma ɗayan ka yi sallah akan inda najasar ba ta taɓa ba ko da wani ɓangare nata najasa ta taɓa saboda inda hannayenka da jikinka zai taɓa ba najasa a wuri kun gane wannan to wannan tattaunawa akan tsarkin da yake da alaka da abin da wanke shi za ka yi daga jikinka to ba shi ake magana ba a wannan aya wannan aya tana magana ne akan tsarki da ya shafi abin da ya fita daga jikinka shi yasa aka yi zancen auja ahadun minkum min al-ghaibi aula mastumun nisa kun ga wannan duk zancen hadasi ne hadasin nan ko ƙanana shine ja ahadun minkum min al-ghaibi ko aula masumun nisa kuma maganar janaba ce kun ga wannan duk zancen me ake zancen hadasi ne shine ma'ana zancen kari ake yi ba zancen dauda to ashe kenan a ce taimama za ta yi amfani wajen a tsarkin dauda to malam yake cewa qad yuqalu wasu za su iya cewa wannan siyakin fa ba zancen abin nan tsarkin dauda ake ba domin duk zancen daga farkon ayar har ƙarshe zancen kari ake ba zancen dauda kun gane yanzu yawwa yace wa huwa qawlu jumhuril ulama wannan ra'ayin nabin nan kuma shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa taimama ba wai complete substitute bace ta alwala ta yadda komai amma in wajen amfani ne ta in kai taimama za ka iya karanta alkur'ani za ka yi sallar jana'iza za ka yi kaza za ka yi kaza duk za ka iya yi an fahimci to ba wannan muke zance ba cewa taimama za a yi amfani da ita wajen wanke ƙazantar da take jikinka to ra'ayin jumhurin malamai wannan ba haka bane abin da yake jikinka sai ka wanke shi amma in sallah ta kama ka ga najasar a jikinka ana fahimta kuma sannan babu ruwan da za ka yi alwala ballantana a ce an samu ruwan da za ka wanke wannan najasar to ya za ka yi za ka yi taimama ka yi sallah haka tare da wannan da baka wanke ba an fahimta yawwa musamman idan ka gusar da ainihinta in an gusar da ainihinta misali ko danshin ne ya rage kuma ka rasa ruwan da za ka wanke to za ka iya sallah da wannan taimama da kai amma ba wai ce mamace za ta wanke maka wannan gurin da ba ka bukatar shi muka sake wankewa ba haka ai kun gane yanzu ko alaikum salam na'am hmm na'am duk abin da za a yi da alwala za a iya yi da taimama na'am wani haka ne i dama da tattaunawa iyoyi in janaza ta kama a kusa da sauransu da sauransu amma umumin magana dai za a iya yi yauwa muddin wani abu mai karya alwala bai faru ba in dai tana nan domin lokacin da kai taimama ana ɗaukar kana da alwala misali kana sallamewa daga sallar azahar ɗin da kai taimama domin ta sai kuma ga janaza to za ka za ka shiga ko ba za ka shiga ba za ka shiga shi ne zancen da ake الرابع والأربعون لوك يا كسا eh mun jina bakwai to na za a yi ƙara sama ku eh mun gama ai wa huwa qawlu jumhurul ulama na faɗa ta tafi wani wurin arrabi'u wal arba'un na arba'in da hudu anna mahallat tayammumi في الحدث الأصغر والأكبر واحد محل da ake shafa a taimama ko a janaba ne ko a madadin alwala ne to duk ɗaya ne yawwa ma'ana kar ka ji cewa kana da janaba in ka tashi taimamar janaba ita ce ka shafe jikinka gaba ɗaya an gane ba haka ake nufi ba in taimama ta kama ka ko in ce in janaba ta kama ka kuma halin taimama ya zo saboda babu ruwa ko akwai rashin lafiya to yadda ake yi in iya alwala ce ta kama ka to haka za ka yi ma'ana shafar iya fuska da hannaye ba a shafar kai karka ce a to ai tunda an ce ita janaba tana gindin kowane gashi don haka sai ka wanke to taimaman ma an ka zo sai ka tsatsaife da da kura a an tafi wahala kuma an fahimci amin yau babu wani a yace wa huwa alwajhu wal yadani shine fuska da kuma hannaye alkhamisu wal arba'un matsala ta 45 أنه لو نوى من عليه هدفان التيمم عنهما فإنه يجزئ أنغاني لو نوى من عليه هدفان wanda yake akwai hadasi guda biyu a kansa da ƙarami da babba misali ko sai yayi niyyar halatta yin sallah da taimama da ya yi alhuma fa innahu yujzi'u to wannan ya wadatar afzan min umumil ayati wa itlaqiha za mu fahimci wannan daga wato umumin lafazin ayar ya yi magana akan yin taimama ko in an shiga waɗannan halaye ba tare da ya faɗi cewa kowanne hadasi a ware a yi masa ba ko ya haɗo su a siyaƙi ɗaya kuma yi itilaƙi aka yi umumi kuma aka yi mene itilaƙi yau an fahimci abu to wannan ke as-sadis wal arba'u na arba'in da shida annahu yakfi almasku bi ayyi shay'in kana bi yadihi shafan nan koda wani abu ne a hannunsa zai iya yi da shi au gairi ha ko wani ba hannun ba لأن الله تعالى قال فامسحوا الله سوى أشافا ولم يذكر الممسوح به بفائدة من ذا أشافا با فدل على جوازه بكل شيء ذاك wani ya nuna komai ma kai amfani da shi in kyalle ne a hannunka ka shafa da shi ya halatta an gane wannan umumin ke as-sabi'u wal arba'un ishtiraqu at-tartibi fi taharati at-tayammumi كما يشترط ذلك في الوضوء شرطنتا جيرنتاوا اتيمما كما يد اكا شرطنتا الولاء ولأن الله بدأ بمسح الوجه domin kuma muka lura a cikin bayanin a cikin wannan aya Allah ta'ala sai da ya ambaci fuska sannan ya ambaci qabla mas'il yadaini ko kafin shafar hannaye don haka me ake farawa fuska sannan hannaye yawwa an fahimci abu ya isa ko a karasa na a karasa guda biyu to الثامن والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام الله تعالى تكن أبن شرعا تامن نكو كنت لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر الله تعالى بيسن يا منا وانا ابو نقنشي da tsanani da wahala ba Allah bai sa mana wannan ba ba kunci haraj yawa babu mashakka wahala babu usrin babu nauyi da wahala ne da tsanani duk babu wa inna ma huwa rahmatun minhu rahama ce daga Allah ta'ala bi ibadihi ga bayinsa li yutahhirahu dan ya tsarkake su wal yutimma ni'matahu alaihim kuma dan ya cika ni'imarsa akan su wa hadha huwa wannan kuma shine at-tasi wal arba'un itina 49 anna taharata adh-dhahir bil ma'i wat turab تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح cewa tsarki na zahiri wanda ake yi da ruwa da kuma turbaya cikawa ne kammalawa ne ga tsarki na zuci ɓoyayyen tsarki wanda ake samunsa sakamakon samun tauhidi a zuci da kuma tuba kintsatse na gaske wato gyararren tuba wanda babu komai a cikinsa ma'ana irin yadda zuciya ta tsarkaka ta samu tauhidi kuma ta tuba to haka nan kuma wanke fuska da ruwa da yin alwala da wankan janaba sannan kuma in babu ruwa a yi taimama wannan tsarkin zahiri ne to tauhidi kuma da tuba tsarkin batsini ne an fahimci abin don haka Allah ta'ala ya umarce mu da tsarkin zahiri wanda kuma sakamakonsa zai haifar mana mu samu tsarkin batsini saboda bauta masa shi kadai da kuma tuba zuwa gare shi shi yasa ya faɗi wannan ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum at-tathhir anan da na zahirin da kuma na batini domin in kuka yi da'a kuka yarda shine ubangiji abun bauta shi kadai kaga an samu tauhidi in kuka tuba kuka koma zuwa wurinsa an samu tuba to kuma kun yi alwala kun yi wankan janaba an samu tsarkin waje ga kuma tsarkin ciki Allah ba mu duka shike nan sai da aka zo ƙarshe to to ba mu tsaya haka eh insha Allah ba matsala akwai wannan bakon da mun yi wani bako ko ya zo ko ya tafi ne ko ko tun jiya ne na sai to a ya haƙuri malam za mu saurara an insha Allah Allah kai mu gobe sai mu dora wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wasu yake sai tambayar ta su ta shigo cikin bayanan da za a yi ko da yake cewa amma dai gaskiya mai rubutun nan ya riga ka kai hakuri ya hakuri kai ne mai wannan rubutun to yanzu takardar ka za mu karanta ko ku bayanin ka za mu ji takardar ta riga zuwa to faɗi bismillah eh bismillah kawai za ka yi yadda in za ka yi alola yawo ta shi ke nan ma ka yi magana an san ka kai ne mai takardar nan ko ka ce kai ne muhammad yusuf na fi uku daga jigawar kurma ne ko kuram jigawar na mene kuram aha jigawar kuram a balmawad a ningi local government bauchi state daga can ya taho ya kawo wa wannan majalisi ziyara da sauran al'ummar garin birnin kudu ya ce yana yi wa malam addu'o'in fatan alheri allah sa a gama lafiya amin sai kuma ya ce malam ina tafe da tambaya guda ɗaya a ce malam mu ne mutum arba'in muka kafa ƙungiya duk sati muna ajiye dubu biyu amma duk bayan sati uku muna ba da bashi a junanmu amma in mun ba da bashin dubu arba'in muna karɓar dubu ɗaya kuɗin rubutu in kuma dubu ɗari muka bayar to muna karɓar dubu biyu da ɗari biyar kuɗin rubutu amma malam kuɗin rubutu ne a cikin kuɗinmu muke sawa ko a amma malam kudin rubutun a cikin kudinmu muke sawa in lokacin raba kungiya ya yi to nan gun ne ban gane ba ko raba kudin to shi ne an raba kungiyar dama kungiyar ba mai dadewa ba ce ke to gaskiya a hakikanin gaskiya karɓar wani ƙari akan bashi da za a ba mutum bai halatta ana dabara ce ta zamani yanzu a kira shi administrative charges ko shi da kudin rubutu in da dai malamai suna maganar cewa idan actually an yi amfani da kudin ne wajen sayan takardu din da sauransu da sauransu suka ce ba matsala to amma in wannan ne babu bukatar a yi masa fasin ya zama proportional domin kudin takarda duk ɗaya ne ba zai yiwu don an ba wa wannan arba'in an karfi dubu ɗaya kuma a baiwa mutum mai dubu ɗari shi ma kuma a ƙara maka da sai a karfi iya dubu ɗayan in dai iya takardar ce an fahimci abin amma mai da shi in proportion ko percentage to wannan shi ya mai da shi cewa laifi ne wato riba ce eh sai a daina eh Allah ya tsare to ai da wasu to sai gobe ai wannan to ka gaida mutanen gidawar kuram kuram ko wajen goma wajen hanyar bura ne ko hanyar bura